يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayenmu mata barka da asubahinmu a wannan rana ta ashirin da shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da arba'in da da arba'in da shida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina kuma wanda shi ne dace da 26 ga watan a uku shekara ta 2025 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a darasinmu na iyaye mata a wannan masallaci mai albarka masjidul ansar Kumo, Akko Local Government jihar Gombe, Nigeria. Kuma yau insha Allah shi ne karatunmu na ƙarshe a da za mu yi na rufe wannan tafsirin a yau da taimakon Allah ta baraka wa ta'ala. Muna fatan Allah ya ba mu ikon fara lafiya, mu kuma gama lafiya. Idan za ku yi tunawa, a mun tsaya ne a gabar magana ta menene adabul mu'ashara wato wasu ladabbai na kyautata zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu miji da mata menene abubuwan da suke daɗa danƙon ƙaunar juna da kuma dangwamar auren da rashin lalacewarsa tunda daman dai abinda shari'a take da bukata shine idan an yi aure ya dawwama kada ya tsinke kada a kashe shi duk inda aka ce miki kisan kai to ba daɗi to shi ma kisan aure ba da daɗi to kuma damun ku mata ribar ku a rayuwa shine ku girma ku yi aure Allah ya ba ku kwanci hankali da natsuwa a cikin gidajen mazajen ku kuma a yi ta ba ku shawarwarin menene zai taimaka muku ku tattala wannan auren kada ya watsi kada ya zube to a cikin wannan adab da ladabbai akwai abin da ya shafi maza akwai abin da ya shafi mata akwai da ya shafi su su duka guda goma sha biyu ne mun faɗi kusan guda takwas yau za mu ƙarasa sauran mun ce ana son a yi walima sunna ne ana neman albarka idan an yi aure da yin walima tunda annabi ya ce ai walima to waliman nan a yi ta amma me yasa muke samun matsala a watayen mu mutane sun canja sunna sun kawo barna maimakon ai walima sai aka koma fati daga walima sai aka koma gidan picnic gidan a a event center a samu gurin taro a kashe miliyoyin kuɗi in a birane ne suna ƙauyuka ne a kashe kuɗaɗe a haɗu a je a ta kaɗe-kaɗe a raye-raye abincin da za a dafa da sunan walima a mai da shi na faci daga walima an canja faci to shi yasa auren baya albarka kun yi aure Allah ya muku ni'ima kun saba wa Allah kun yi abin da kuka dama a ciki da sunan kuna faci amma ba a yi sunna ta walima ba sannan abu na biyu akwai kyakkyawan hali miji ya zama mai kyakkyawan hali da matarsa haka ma ita mata ta zama mai husnul khulq ma'a zawjiha tare da mijinta aure yana dadewa baya watsewa idan ana wannan abu na uku akwai ihtimalin adha jurewa da daukar dukkan cutarwa da mace za ta iya wani miji lalle namiji idan ya zama mai ihtimalin adha mai daukan juriya da haƙuri akan abin da mace za ta yi masa to auren zai dade kuma ba shi kaɗai ya fara yi ba annabi ma ya yi haƙuri kuma shi ce istasu bin nisa'i khaira matan annabi su ne manyan mata masu daraja masu matsayi a wajen Allah a duniya duka amma su kansu sai da annabi ya yi haƙuri da su to idan har matar annabi ita kanta ya yi haƙuri da ita ya jure to me yasa ni da kai ba za mu yi haƙuri akan wato wautar matanmu ko rashin hankalinsu ko kuma gajeren tunaninsu ba abu na hudu a wasanni da ainihin wato raha a tsakanin ma'aurata guda biyu yana sa danƙon zumunci da ƙaunar juna ki ga mace ba ta so ta rabu da mijinta saboda wannan yan wasanni da yake da ita ko kuma shi ma miji bai so rabuwa da mata saboda wannan abin da take masa kamar yadda annabi shine abin koyon mu akan wannan yana yin wasanni da raha tare da iyalinsa abu na biyar dangane da mata da maza al'aitidalu fil ghairati a yi tsakatsaki daidai ruwa daidai gari daidai ruwa daidai tsaki akan kishi ke kada kishin ke yawa idan kishin ki yayi yawa to ba za ki ji daɗin aure ba duk mace mai zazzafan kishi ko kiba ba ta yi ko fara ce sai ta zama baka ko mai kiba ne sai ta motsi ta ya kushe ki ga wani dabbar dabbaran baki yana ta bullowa a fuskarta sai ka ce mai sadaure haka dai kishi ne ke damunta in ta je gida sai dai kashi ga abinci ga komai ga katon gida ga mota ga abin hawa ga masha Allah hidindimu miji yana yi komai ana mata amma mace ta kasa kwanciyar da hankalinta me yasa tana da zazzafan kishi haka shi ma namiji da yake da zazzafan kishi to zazzafan kishin namiji sai juya ya zama tuhuma bai yadda da ke ba duk abin da aka yi yana sa ido bai yadda da ke ba yana ta bibiyan ki yana ta bibiya nema yake ya kama ki da wani laifi to wannan yana rugurguza aure tunda ka aure ta kuma ka yadda da ita shikenan ka ci gaba da yi mata nasiha sauran al'amura ka bar su ga Allah akwai wanda ya kafa matar su ce ko kaninta ko yayanta bai yadda ya kira ta a waya ba tunda namiji ne to kaga wannan ayyukan zafan kishi ne ba inda shari'a ta ce kada kaninta uwa ɗaya uba ɗaya ko yayanta uwa ɗaya uba ɗaya cewa in yaji suna waya maimakon aurenta wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne ko mutum yanzu da zarar ya ji mace tana tana tana tana magana da wani namiji shikenan sai dora tuhuma a kanta duk mun yi bayani akan wannan yana kashe aure sai ta ji fushi ta ga ai ba a yarda da ita ba shikenan duk da kuma mun ja muku kunne akan wannan bangare cewa akwai masu sakaci a cikin ku da masu rauni waɗanda kuma suna cin amanar aure Allah shirya da ku abu na shida shine a wato kulawa da ciyarwa a gida kuma da kuma yin daidai wa daida kulawa da ciyarwa mai lalle mai gida ya kula da ciyar da iyali duk abin da za a yi na zaman aure in babu ciyarwa fa akwai damuwa ko ma me da haka maza su sani yana daga cikin hakkin matansu akan su ciyar da su su kula da su ke kuma idan an kawo abincin ke kuma idan an kawo abincin to sai ki daina yin almubazzaranci ki daina barna ki daina zubar da mai ki daina zubar da siga a falo ki daina zubar da yaji ki daina zubar da taliya a kwarorin ruwa abubuwan ku daina almubazzaranci gashi nan almubazzaranci akan abinci almubazzaranci akan sutura rashin kula da kayan yara yaro an sa mai sabon kaya kurin an bashi ya dauki reza ya yaga ko kuma da zarar rigar yaro ta yage ba za a dinke ba sai a je a jefar a fara goge goge da ita a gida wannan ba daidai bane tabzir ne wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanu shayatin miji ya ciyar ke kuma ki kula ki zama mai tattali akan abincin da miji ya kawo abu na bakwai shine miji lalle ya nemi ilimi ya gane hukunce-hukuncen haila da kuma abin da yake da alaka da jinin rashin lafiya da kuma abin da ya shafi ilimi na aƙida kyakkyawan ƙuduri yadda zai koya wa matarsa kyakkyawan ƙuduri kar ya bacce ta rayu akan bid'a idan tana kan bid'a ko akan gargajiya idan tana kan gargajiya malamai suka ce karantar da matarsa kama salati wal haidhi wal istihada ya koyar da ita hukunce hukuncen sallah dole ne kamar yadda yake ciyar da ita to dole miji ya koya wa matarsa sallah dole miji ya koya wa matarsa hukunce hukuncen jinanan nan gaba daya jinin haila ya miki bayanin meye shi ya ake gane shi jinin haihuwa ya yake jinin rashin lafiya ya yake to da wannan ne suke cewa ashe ya kamata namiji ya je ya koyi ilimin sanin harkar jini na mata tun da ku zai yi aure don tabbas tsakiyar dare jini zai iya yanke mata wataƙila ana azumi ta ƙi ɗaukar azumi ashe wannan jinin ba na haila ba ne jinin rashin lafiya ne to idan mijin ya sani yaya to sai ya koya mata to ita bata sani ba shi bai sani ba yaya kika gani an samu matsala sannan idan mace ba aƙida akwai damuwa kwarai da gaske in babu aƙida to zai yi tasiri akan rayuwar ƴaƴanta duk macen da bata da addini bata da tauhidi bata da ta Allah bata da kyakkyawan ƙuduri da ainihin sanin sunna ya ake bautawa Allah ya shari'a ta shi kaza to wannan yana akis yana iya juyawa ya koma kan ƴaƴanta da za ta haifa su ɗin ma dai haka za su tashi akan wannan mummunan tunani nata sannan abu na takwas wanda muka tsaya a kai shine wajibi ne miji ya adalci tsakanin matansa in yana da wasu mata wannan duk yana daga cikin abin da yake dawamar da kyakkyawan zamantakewa na aure tsakanin mazaje dole ne namiji ya adalci tsakanin matansa idan sama da guda ɗaya ne to adalcin sai suka raba shi al'adlu fil mabit adalci a wajen wato rabon kwana lalle ne a daidaita mata wajen rabon kwana mun gaya muku yanzu akwai tsiyar da mata suke yi wai in mace tana da 'ya'ya biyar shida bakwai to in an kawo amarya ko wadda ba ta da 'ya'ya sai mai gida ya rinka zuwa wai akwai rabon wai akwai rabon kwana na 'ya'ya in ya mata kwana biyu ya yi wancan kwana biyu to kuma sai koma gidan uwar gida ya ƙara kwana biyu na mai wannan wai na 'ya'ya ne wai wai yana zuwa ya kwana wai dan ƴaƴansa ya dauke musu kewa kuma idan ya je sai sullube sai tafi ɗakin uwar gida ya kwana to kun ga ai akwai son zuciya a ciki ba inda shari'a ta ce wai wai wai wai wai akwai kwanan ƴaƴa kuma mata ku daina barin wannan yana faruwa a gidajen ku zalunci ne wallahi duk uwar gidan da ta sa mai gidanta yake zuwa yana wani kwanan rabon ƴaƴa sai an yi wa ƴarki budurwa za ki je ki aurar da ƴarki budurwa kuma wallahi wani wata tsohuwar mata ta je ce ta gana mata azaba ba ku da kirki halin ku bai da kyau akan kishi irin wannan ku rike miji ku hana shi sakat bai isa ya fita ba sai kin ba da izini to wannan duka mun yi magana akai al'adlu fil mabit sannan al'adlu fil ata adalci wajen al'ata me al'ata abinda duk miji zai bayar shari'a ta ce in dai miji zai dauka ya bayar in dai mata biyu ne ko uku to dole ya daidaita tsakaninsu Allahumma illa wannan katuwa ce mai kiba a tamfa biyu take ci wannan kuma ga ta dai Allah sa albarka siririya ce motsatsiya iri na ba kiba an gane ko wacce kuma masha Allah Allah sa albarka to kin ganin adalci shine a bawa kowa yadin da zai ishe ta anan adalcin shine idan takalmi ne wacce take saka lamba sha biyu wacce kuma tana saka lamba tara to adalcin shine mai lamba sha biyu ya bata sha biyu mai lamba tara ya bata lamba tara kada wata saboda zazzafan kishinta ta ce ai tunda ka sai mata lamba sha biyu to ni ma wallahi kafata lamba tara ne amma sai an yanko mini cikaton nan gaba ɗaya kar wata ta zo ta yi wannan abun ina fata ana fahimta yawwa saboda an samu matsala wata mata ta, ta, ta gane maganan cewa a yi adalci tsakanin ainihin wato mata dangane da abin da za a bayar to da ya zo kawo a tamfa yadin shadda da ya zo kawo wannan da aka auna ta ita gaba ɗaya yadi uku za ta ci haka Allah ya yi ta ga ta mu motsatsiya sangali yar albarka yar firit kin san haka wasu matan suke a motsa sai albarka wata kuma masha Allah ga ta nan ba a cewa komai a cure da aka zo aka auna baiwa Allah kam tana jin yadi wajen biyar ko shida to yanzu mai gida ya zo kawo yadin shadda ya za a yi wancan aka yanka mata yadi uku wannan kuma aka yanka mata yadi shida ai sai ta ce ai bata yadda ba ai ba adalci ba a yanko mata ukunta ita ma ta yi kala biyu da kin ga wannan ai ba daidai bane ai kuskure ne adalci shine yanzu ya kai ku asibiti ke baki da lafiya a asibiti kika ci naira dubu sittin waccar yar uwarki ita ma ba ta da lafiya da aka je aka gwada ta za a ba ta magani sai ta ci dubu ɗari da sittin adalci a nan shine kowa a ba ta abin da ta ci kada wata mace ta ce yaya ita ka biya mata ɗari da sittin ne za ka biya min sittin wata ta ce wa mijinta ka ji tsoron Allah kai adalci tsakanin 'ya'yanmu haka annabi ya ce ai waccan 'ya'yanta kuɗin makarantar da ake biya musu miliyan kaza ne ni kuma lissafin kuɗin makarantar 'ya'yana da ake biya duka duka bai wuce dubu ɗari biyu da hamsin ba da haka ƙarin nan da aka samu na kuɗin makarantar da ake biyan waɗancan 'ya'yan miliyan kaza ita ma sai an dawo mata da shi an ba wa 'ya'yanta wannan ba daidai ba ne ku rinka fahimtar waɗannan abubuwa saboda za su taimaka muku wajen zaman lafiya in ba haka ba za ku fake da addinin kuma ku rushe auren ku to sai aka ce lafil hubbi wal waqt duk inda aka yi magana miji ya adalci a tsakanin matansa to banda maganar yayi adalci wajen daidaita soyayya tsakanin su na muku bayani walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum dole ne dan adam dole sai ya ji ya fi son ɗaya na kuma yi muku bayani yaya ake samun miji yaya ake samun miji ya so mutum don na gaya muku wani abun ma kun fi ni sani to kowa sai ta je ta shiga kasuwa ce ta fama ai ta bugawa in dai mata uku ne biyu daman mace wuka ce wata ke wasa wata kin san wuta wuka in an hada guda biyu sun fi kaifi ai kuyas kuyas kuyas kuyas sai ɗaya ta kaifa ɗaya amma in mace ita ɗaya ce daskarewa take yi saboda ba competition da aka kawo layukan waya a Najeriya aka bar wa layi ɗaya ya yi wa mutane tsada aka ta samun matsalar na sai aka gayyato saura sai layi ya ta sauka ya ta arha ya ta arha yanzu ka dama ka zaɓi wancan ka dama ka zaɓi wancan sai zama a yalwace to haka su ma mata wanda Allah ya bashi dama yake da iko ya yalwata su kowa ta yi aiki ta yi hidima ta samu matsayi a wajen mijinta haka ake yi ko ba haka bane Allah ya gyaran da mu sannan kuma a bayan saduwar ta aure shi ma ba za a adalci ba ba a cewa shari'a dan mijinki ya je ɗakin wacce ya kwana an yi alakar sunna ke ma idan an zo a ranar ranar girkin ki wai dole sai yayi wannan a zo a jefa miji cikin wahala to wataƙila bai da lafiya a lokacin lokacin girkin ki wataƙila ke kika masa rashin hankalin da kika cire masa ma sha'awa a zuciyarsa ya zo ya same ki a turɓune kamar an matse sabulu fuskar ki ba daɗin gani yana zuwa kin haushi da faɗa aikin banza ina nan na ta duba agogo ai da yawanci ce wallahi tallahi da yanzu ka daɗe da zuwa har ka fara gengedi a falonta amma ni da yake yar iska ce ni ai ba da daraja a wajenka ai ni ba kowa bace sai yanzu zaka dawo abin da ake min a gidan nan wallahi ya ishe ni in ba ma ni aka samu mai haƙuri da juriya ba waye zai yarda da wannan wannan fa mijinta ne ya dawo iya dawowa abin da ta tare shi dan Allah wanda aka yi masa wannan ya za a yi neme ta shimfiɗa haka zaki cinye kwana biyun ki a banza sai ya ɗauki waya tunda yanzu lokacin chatin ne yana rike da waya yana chata fa kina ta surutu yana chatin tana ɗauke masa kewa har bacci ya ɗauke shi wayan ma ta faɗi gobe ma haka da kin kama bala'i sai kama danna waya shikenan kwana biyun ki sun mula kwana minti sun tafi a banza to zai iya yiwa kuma ita wacce tana da dabaru na jawo miji kusa da ita ke kuma a toshe kike kwakwalwar a toshe ba basira ba hikimomi ba a san yaya za a yi wa miji ba to ya zo ana zaune kina zaune ana zaman kura ne to kai baka magana ne sai ta to me zan faɗa to ke baki iya kirkiro abin da za a yi hira ba haka ake zaman kula ne wata tace wallahi malam sai mu minti 30 ba wanda ya kula kowa aiki ya same ku to kin ga wannan daga nan shikenan bacci sai kama shi akan kujerarsa wani daga falo fa sai dai da ana as-salatu khairun minan nawmi zai tafi asuba shikenan daren ya kare bai samu mace mai kulawa ba wata kuma shegen kazanta yana shiga daki ya ji wani gum na sha gaya muku mata duk matar da take so miji ya zama yana kusa da ita wallahi ta tsaftace ɗakinta miji ba abin da itsa na irin yana shiga ɗaki ya ji gum kin ga wannan gum din nan ki ji yana in kin ji miji yana cewa buɗe labule buɗe window wayo an samu matsala an samu matsala an samu matsala to yanzu ke da baki da kula ko da daki baki da kula ko da shimfiɗa baki yaushe zaki kula ma da kanki da jikinki da yawan ku na sha faɗa ba so kuke a faɗa ba kitso fa yanzu sai namiji fa zai fita kasuwa ko unguwa sai ya jefo miki ɗari biyu wallahi in ga ɗari biyu ki je ki tafi ki isa ki kitso in na dawo gidan nan ba ki kitson nan ba sai na miki aski to kin ga ai- kin ga ai- kin ga ya samu matsala yanzu yanzu tsakani da Allah kin ga kitson da zaki je ki ba dan Allah zaki ba kin tara gashi kullum kina dukan kai da gwarkwata in kin zo tsifa sai an ɗebi kusan rabin kwanan sha na gari a daga kanki haba da Allah ku gyara to irin macen da take wannan ya za a ce miji kullum ya zo ya neme ta rashin kula na gaya muku a karatu an ce wanda ya zo neman mace neman aure lokacin muke magana akan alkhitba muna magana akan me ya halatta namiji ya gani a wajen mace idan ya zo neman ta aure fuskar ta da tafukanta abinda ba wannan ba to zai iya tura uwarsa ko kanwarsa ko yarsa wata mace a je a duba masa ita duk abin da yake sha'awa to ya tura yar uwarsa ko uwarsa a duba masa wannan wallahi abin da malaman suka faɗa a littafi da larabci ba da hausa aka yi wannan abun ba cewa hatta warin bakin mace miji yana so a tabbatar masa wannan matar da zai aura tana da warin baki ko kuma tana da kula sai ya tura uwarsa ko kanwarsa ta je kusa da ita ana hira tana ha tana dan shaƙa don ta ji me za ta ji idan ta jiyo gumus to ta zo ta gaya masa gaskiya wannan wanda kake nema tana da warin baki in ya so ya aiko mata katar din makilin da brush ya ce ai ta gogawa kafin ranar ɗaurin aure ko ba ka bane ba duk an ce a kula da wannan ashe suna kulawa to in mace ta zama ba ta da kimtsi ku yi haƙuri dai bari in bar ku haka naga ba son karatun nan kuke ba a a bar magana kawai Allah ya mana afuwarsa to sai abu na tara wanda a kansa ne za mu ɗora mu rufe shine wato annushuz min almar'a fanɗarewa da kangarewar mace yaya miji zai yi idan Allah ya jarabe shi da mace mai taurin kai na faɗa ina maimaitawa ɗabi'ar mata ba iri ɗaya ba ne akwai ɗabi'ar da matan sun yi tarayya gaba ɗayansu duk kowace mace tana da shi amma akwai macen da zaki ga duk abin da ake so na asifatu zahira sifofi na zahiri na fili na abin so ga ya mace Allah ya bata amma tana da mugun hali kamar na maciji ga halitta Allah ya mata ga kyawun halitta ga kwalliya ga ado ga gama abinci da wuri ga wane ne amma zuciyar da ɗabi'a ba kyau da zarar miji ya mata laifi ta rinka fushi da shi kenan wannan abun yana ɓata min rai a ce wai mace wai ta rinka fushi da miji ya kawo abin karyawa ko ya kawo abin cefane ya ci sallama yana magana wallahi ba za ta kula shi ba in ka ci sa sai a ce ajiye nan wanda ta mutunta ka sai a tura maka yarka a ce ki je babanki ya kawo ki je karba iya renin wayo da mace za ta maka ka zo da abin arziki wai ba za ta zo ta karba ba wai sai dai a tura maka wai yarka ta je ta karba ita fa ta fi karfin ta tashi ta zo ta karba kuma tana zaune a gidan bakin ciki ya ishe ka ka rasa inda za ka sa kanka akwai matar da duk abin da za a ce ta yi insha Allah ba za ta yi ba sai ta saba ko za ta yi kuma ba za ta yi akan lokaci ba kuma da Allah ce khairun nisa man idza amarta a a ta'atka mafi alkhairi a cikin mata ita ce matar da idan ka bata umarni sai ce maka da'a in ta baka umarni in ka bata umarni ta maka da'a idza nazarta ilaiha asarratka idan ka kalle ta sai ta faranta maka rai da yawan ku mata in mazajen ku wasu suka gan ku wallahi fushi suke baya so ma ya hada ido da ke saboda bala'in ki yajinki da cittarki ku gyara to a nan abinda malaman suke cewa idan mutum ya samu mace nashiza mai fandarewa mai kangarewa wallati ta khafo da nushuzahunna kenan fa'izuhunna wahjiruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhin sabila inna Allah kana aliyan kabira to anan akan namiji suka ce ya ladabtar da ita bi hamliha ala ta'ati qahran ya sa ta tabi Allah ko ya sa ta tayi masa da'a dan biyayya gare shi biyayya ga miji ne ko da a dole ne wannan shine maganin wannan kar a kashe auren kar a kore ta kar a mata kaza amma duk abin da za ta yi a ce to kaza din nan dai sai kin yi shi to amma malamai suka ce yana da kyau namiji ya bi matakala matakala mataki mataki lokacin da zai ladabtar da matarsa wato ya fara mata wa'azi ita mace yanda ake mata wa'azi ake fara mata to in mai jin wa'azin ce kenan wata daman bata ma san wa'azi ba dan wani bawan Allah ya zo yana ta wa'azi yana ta jan aya ta kalle shi ta ce sannu kala haddasana wani malami ne Allah ya masa rahama ya shahara da kala haddasana kuma mata suna jin karatu sosai nasa to shine mijinta ya zo ya dan ɗebo ɗan hadisansa saboda an ce fa'izu hunna yana ɗan mata wa'azi yana ja mata ayoyi wallahi sai da ya gama wa'azinsa da komai ta kalle shi ta ce sannu ƙala haddasana ta juya ta tafi abinta wani ya ta jan ayoyi shi ko mai ayoyi ne yana gama ta ce sannu gafaka madaukar alƙur'ani gafaka shine abin da ake sa ƙur'anin nan a ciki ana riƙewa ma'ana kai ƙur'anin ne ma gaba ɗaya a cikin kasannu wato in mace ta samu guri in ta yanka wa mijinta bakar magana wani abu wallahi ce ya shekaru bai manta ba ku kam ku kam Allah ya taimake ku da iya bakar magana da da yarfe amma addini ke gyara to miji sai haƙuri an yi tadarraja ma'a maza ku yi haƙuri wani lokacin ana irin wannan karatun wanda yake da kakkausan hali ga mace sai ce ai wannan ana ɗaure mata gindi ana ziga su su ta rashin hankali ai kaza kaza kaza to ai ba yanda za tunda mata nan iyayenmu ne uwa ta ma mace ce ina da ya kuma mace mutum ya zo ya saki jiki ya ce a azabtar da mace ya zai aurar da ta sayar a je a ce ana ɗabbaka wa'azi a kanta ai ba zai yi bai to a faɗi abin da shari'a ta faɗa an ce a ladabtar da ita lakin an yata darraja ma'aha yanzu wanda zai hau matakalar beni ina ce sai ya fara taka matakalar ƙasa ko duk gaggawansa zai zai tsalle ne ce sai ya takalo matakala ta 25 to matsalan mazan mu yau in sun zo ladabtar da matansu la yatadarrajuna ma'ahunna ba sa bi a hankali mataki mataki duk wanda yake so ya samu nasara akan abu ai sai ya bi sannu ko kana so ka samu nasara akan matarka to sai ka bi a hankali idan tana da matsaloli guda ashirin to yi haƙuri ka magance ɗaya tukunna in kaga ta gyara ka ɗan ba ta sha iska ta ci gaba da yin sha tara a bi a hankali to ai ita ma akwai abin da ake moranta ake cin moriyarta da amfanuwa da ita duk rashin kirkin mace a gida to kuma tana da wani amfaninta da ba a yi ba wanda ya isa yi sai ita to tunda ka san abu yana da amfani a wajenka ko da yana da matsala to ba sai kai haƙuri da shi ba to matsalan mazan wasu ba su gane ba to sai mutum ya zo wai zai yi gyara sai je sai ya tsallake abubuwa masu muhimmanci sai je taro babban abu daga taro babban abun nan sai ya ce ni dai in dai wannan ne ka bani takardata ka bani takardata ga rashin tsari miji ne yana da matarsa suna tare tana aiki shi ba ya bata dama tana aikin nan tana karɓar ɗan albashinta sai ya je auro wata wadda bata da takarda sati ɗaya sati biyu sai ta fara hanci ne ku duba halin ku fa sai ta fara turbune masa ai da yake ita amarya ce bari ta fara shakiyanci tun yanzu tunda a yan lele ce ana ji da ita yace rabin raina me ya faru sai hawaye me ya faru ta ce rashin adalcin da ake a gidan nan ya ishe ta ya ce to me ake yi ta ce matarka tana zuwa tana aiki tana ɗaukan albashi ni ina zaune a nan gida ina zaman wahala ko kobo ba na samu a wata ka hana ta aikin ƙwarai kuwa kawai sai ce a an gama an gama ya ce an gama kin san me aka yi kawai sai dai ya samu tsohuwar matar ce to hajiya abinda ake ciki shari'ar musulunci ta ce mai adalci tsakanin mata kin ga yanzu duk wata kina ɗaukar sallarin ki dubu kaza ita kuma amarya yanzu gaskiya an samu matsala NCE nata ma bata ci ba sai ta gyara takardarta kafin ta zo ta yi kaza sai yanzu dan Allah ina ruwan uwar gida mai aiki da NCE amaryarka me ya alaka tsakanin hanyar jirgi da mota wai shi wai anan wai ustaz ne wai mai adalci sai ce wai ya dakatar da aikin nan ta ce a'a ba ra'ayinka ba ne zuga ka aka yi ni ko ba zan maka biyayya akan abin da ba ra'ayinka ba ne da na san zunzurutun ra'ayinka ne wani abu ka hango na shari'a da na tozarta ko an kawo maka labarin na ci amanar aure ko na wulakanta tarbiyyar 'ya'yanka wannan kana da dama yau ka ce ka soke aikina amma tun da ba dalili babu hujja wata matar da ka auro ta ta sa ta hana ni aiki na da nake yi wanda ni da kai mun yadda ina yi kuma ka yadda kuma baka da wani matsala baka taba zuwa baka samu abincinka a gida ba baka taba zuwa ka samu matsalar tarbiya ba ta ce wallahi ba zan maka da'a ba idan ka matsanta ka bani takardata yanzu nan gurin idan har ya gano wata illa ne kawai shi kenan sai ba ta doka ya ce ki daina zuwa aikin nan me yasa da ka barta tana yi me yasa sai da kai aure kace za ka hana ta to da yawa akwai mazajen da suna kwafsawa suna yin kuskure wajen ainihin wato me wajen mu'amalantar matansu yanzu misali ana samun matsala mutum yana da matarsa ya sai mata mota tsohuwar matarsa ne an dade ya sai mata mota sai ya auri wata tana shigowa ƙawayenta da uwarta sai suka ce to ke kuma ina take motar ai Allah ya ce maki adalci to shikenan yanzu kuma miji lokacin da ya auren nan abinci ma da kyar ake ƙarisawa to kuma lokacin da ya sai motar nan ita kare ne kuskuren da maza suke yi sai wannan mijin ya ce to yanzu ne tun da an ce adalci kin ga ke kina da mota ita ba ta da mota daman ne sai dai nemi kuɗi in sai mata mota ta ce in kana da kuɗin da zaka sai mata mota sai mata in baka da shi kuma bar mun mota ta in ci gaba da hawa in za mu je unguwa da zo ta zauna a gaba ko baya in tuka ta mu tafi ko aro ma ba zan bayar ba sai fada ya dirke shi yanzu an daina hawa mota a gidan nan me yasa ya hana ta saboda waccar matar ba ta da mota ba daidai ba ne ha su kansu adalcin mazan ba lalle suna gane me ake nufi da adalci ba yanzu ba an ce adalci tsakanin yaya ba lokacin kana cikin wadata wannan ɗanka ka biya masa kuɗi ya je umra ko ko wannan ɗiyarka kana da alkawari kafin ka aurar da yarinya budurwa ce ka kai ta umra Allah sa albarka duk kai to sai aka zo sauran yaran kamata an zo lokacin aure lokacin kayi ritaya dan alherin da ake samu babu abu ya gagara to sai a ce dole sai Allah ya maka azaba tunda baka biya mata umra ba za ka aurar da ita ko kuma mace ta zo gida ta tarar da uwar gida an kai ta aikin hajji ko ta tsakiya an kai ta aikin hajji tana zuwa ita ma sai ta ce to baɗi fa kujera ta to yana da kuɗi ne yana da hali in an yi magana ce to ai ka kai ta aikin hajji ni baka kai ni ba inda kuna tare ne a lokaci guda bai da hakkin ya ware ki ke kadai ya kai ki bai kai waccar ba sai muku ƙuri'a ƙuri'an nan dama amfaninta wacce Allah ya sa rabanta ne baɗi inda hali to ba sai an sake ƙuri'a ba kawai sai a biya miki to tun da kin yadda ba mace mai hankalin da za ta ce ai haka to yaya ke ma za ki zo ke kokarin kashe auren yar uwarki da jahilci to duka waɗannan matsaloli matsaloli ne na zamantakewa na auratayya da ma'aurata suke fadawa cikin kuskure wallahi ba sani ba Allah sa mu gane Allah sa mu gane Allah sa ku gyara su ma mazan Allah sa su gyara don haka ya iya bi a hankali kamar yadda Qur'ani ya kawo at-tadarruj wajen gyara mace annashiza mai taurin kai ai mata wa'azi a tsoratar da ita idan bai haka ba ai amfani da ladaftarwa na bugunta amma duka annabi ya ce gaira mubarrah dan bugun da zai dan sa dai ta gane fushin miji amma ba ba bugu na karya kashi ba ba bugu na fasa jiki ba duk Allah baya son wannan manzo Allah ya ce mafi manzo Allah ce yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya daga hannu ya daki matarsa kuma ya zo nemi tashin kuɗa baya jin kunya yace waɗanda suke dukan matansu a cikin ku laisa ulaika bi khiyarikum kaga dai akwai aya da tace fadribu wannan din dan a fassara maka me ake nufi da ad-darb din ya dada fada ce darban ghayra mubarra ya dada yin bayani yace mafi ba mai alheri bane a cikin maza mai dukan matarsa da haka maza su kiyaye yanzu yayin dukan nan ake yi duka duka duka bugu ku ji tsoron Allah mutum bai zai ji daɗi ya kai ɗansa budurwa yana son ta yana ƙaunarta gidan miji ya kai gado ya kai katifa ya kai kayan lefe ya kai ya kai ya kai ya hada ta da keken ɗinki ya yi kaza kawai saboda ta yi wa mijinta laifi wai ya ji labarin wai miji ya sa ta a ɗaki yana bugunta ba wallahi ba wannan zalunci ne kuma ba uban da zai yarda da wannan da haka ku daina yi kuma duk wanda yake bugun matarsa sai an bugi yarsa ke kuma idan ya zo zai dake ki ki put ki ja hijabin ki sai dai waje ki ce wallahi mai gida kashina ba zai iya daukan dukan ka ba kar ka zo ka karya ni wannan fitar a lokacin ba sai an nemi izini ba saboda wani idan ya zo dukan duka yake na balla kashi duka yake na raunatawa duka wannan matsaloli ne suke faruwa a cikin zamantakewa na auratayya tsakanin miji da mata rashin ganewa yakan kashe auren abu na goma da malamai suka bayani cikin adabul mu'ashara suka ce akwai adabul jima ladubai da dokoki da shari'a ta shimfiɗa na kusantar juna ba wai kawai namiji ya zama kawai burinsa ya yi aure shi ne kusanci mace ba ba ka'idar shari'a ba kula da yanayi ba waye da sauransu a'a ita mace fa ba dabba bace ya kamata a gane kuma ba wai manufar auren kawai shine wannan alakar ba kawai akwai abubuwa da yawa to a nan gurin abin da ya kamata a kula da shi a bi hanyar shari'a yadda ta koya mana wajen kusantar juna ita ta kula shi ma ya kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law anna ahadakum da ɗaya daga cikin ku zai zo wa iyalinsa yayi addu'a Allahumma bismillah yace bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ya Allah ka nesantar da mu shaydan kuma ka nesantar da shaydan da abin da ka azurta mu yace idan Allah ya azurta samuwar da a wannan kusantar juna da suke a wannan dare shaydan bai isa ya shafi wannan da ko ya cutar da shi ba to yau nawa ne suke yin bismillah suke ambatan Allah ba su da yawa ya ce bismillahi ne ta'abbudan lillah ko ta ce bismillah ko ce bismillah da yawa ba a yi wani abun ake shagaltuwa da shi to tun da aka bar sunna kuwa aka bar shari'a to a ga a haifi ya'ya marasa kunya ya'ya marasa albarka sannan da wata ɗabi'a da maza suke da shi an ce mace ta yi wa miji da'a a shimfiɗa tabbas to amma ita ma mace tana da uzurorinta ba mamaki ba ta da lafiya ba inda shari'a ta ce matarka ba lafiya dole sai ta jawo jikinta a haka ta biya maka bukatarka saboda jarababbe ne kai ba ta da lafiya haƙura ka kyale ta kai ma idan baka da lafiya ba ana kyale ka ba idan miji bai da lafiya ba mace tana zuba mai ido ba sau nawa mace take jinyar mijinta shekara biyar shekara shida bakwai bai da lafiya ci da ƙyar tashi a sha da ƙyar zama da tashi duk da wahala ta haƙura da shi to yaya mace za ta zama ba ta da lafiya namiji ya zo ya takura ya ce ai hakkinsa ne bai damu ba kawai tana cikin ciwo jikinta yana zazzabi tana zubar da mura majina ta yi da bata ci ba ta kwana a kwance ta yi da a kwance ko mutum ya zo ya matsanta mace akan wannan yanayi gaskiya ya kamata malamai su rinka bayani akan irin waɗannan abubuwa da suke ɓoye akwai mazajen da fa suna ta'addanci a cikin gidajensu suna fakewa da cewa su hakkinsu ne iyalinsu amma suna shiga hakkin matan yanzu ana iya samun mace da zarar ta samu sabon ɗan ƙaramin ciki to laulayi kawai wallahi akwai matar da su sami ta ce wallahi malam abun na kamar tabin aljini ta ce da zarar na samu juna biyu gaba ɗaya fita nake daga hayyaci na malam ciwon safe daban na rana daban ba na iya girki ba na iya kaza mai gida ya zo ba na iya masa hidindimu har na kwammace in ce mai gida na in dai samu ciki ni ko zai banni in je gida wajen iyayena kawai sai na haihu na dawo wannan fa cikin wata uku to dole miji idan Allah ya jarabe shi da mace mai irin wannan ɗabi'ar to ya gane ta kaga wannan ƙarin aure ya kama ka tilas ya haka ne mana ƙwarai kuwa to ya zauna abin nan ai akwai larura ai ko ba haka bane ku ci gaba da ba wai cewa ne ya sake ta ba fa ku fahimce ni ya rike ta a ci gaba da ta larura ta ta ta shan maganinta da allurorinta Allah ba da lafiya amma ya ƙara wata to ya za a yi zama za a yi jinya tare da ita ba ku da adalci wallahi ba daidai kuke faɗa ba to sai inda kan ki ne da sai ki faɗa ki bari sai yarki budurwa kin aurar da ita sai ki ce mijinta ya ƙara mata biyu nan ne za mu gane imanin ki da takawarki abu na biyu shine akwai wata ɗabi'a da maza suke da shi na zuwa namiji ya je ya shawo magani ya zo ita azabtar da mace malamai suna wa'azi wasu kuma sun yi shiru ba su yi wa'azin ba ya kamata a duba wannan ababin shari'a haka kurin mutum ya je gurin mai sai da maganin gargajiya a tike mai sai da maganin gargajiya a kasuwar kaji irin mutanen nan masu batsa ai kaza kaza ai in namiji ne ai wannan kaza kaza sai ki ji abokin sai na cewa kaji fa kaji fa sai je ya siyo magani ya sha magani da zai fitar da shi daga hayyacinsa da Allah ya yi shi ya zama kamar dan kwaya ya zo ya samu baiwar Allah itai mata azaba itai mata azaba kawai an fake da addini cewa shari'a ne mace ta ba wa mijinta dama to kuma shari'a ce ta ce miji ta azabtar da mace wannan ba daidai ba ne kowace da irin yadda za ta iya jurewa wata mijinta ya matsamta mata kullum ya zo kullum ya zo ta ce kaga ni ga yadda Allah yi ne na baka dama ka je ka kara wata ka rinka bari na da dan huta kwana biyu ita ma ka je ta ce ta ce wallahi ba zan iya ba me yasa ta ce wallahi ba ba na son ka bane ba kuma kaunar ka ce ba na ba ta ce wallahi ɗabi'a ce haka kai mun afuwa kai haƙuri kai haƙuri maza duk wanda ya je ya sha maganin ƙarfi ya zo ya azabtar da mace fidda ita shi ya fita a hayyacinsa ita ma ya fidda ita a hayyacinta ya batta da jinya da wahala ya sa mata tsoronsa a cikin zuciya wallahi ce Allah tambaye shi ba wani uba ku tsaya mu faɗi wa mu ga kan mu gaskiya ba wani uban da ba wani uba da zai yarda ya ɗauki yarsa budurwa ya kai wa wani wai ije ije su shawo wata ka dalla ka aje sai na gama bayanin nan wai nuna mai yake wai lokaci yayi ba mamaki ma zugo shi aka yi ba sa so a faɗi gaskiya yanzu akwai uban da zai yadda ya aurar da yarsa yarinya yanzu irin auren da ake wani lokacin ƙananan yara yan mata shikenan ya aurar da ita sai je sai je tike je siyo maganin gargajiya ko ya je kasuwa wurin masu sai da kaza kaza ya siyo magani ya zo ita galabaitar da yarinya ko da ita daga hayyacinta wannan ba daidai bane al'ada ce ta banza to ya ake so mutum ya tsaya ala saliqatihi wa sajiyati yanda Allah ya yi ka yanda Allah ya halice ka ana iya samun rauni na namiji ciye-ciyen abubuwa shaye-shayen zaƙi wataƙila shaye-shayen abubuwa na zamani shan maiƙo yana iya raunana namiji ya zama ya samu rauni baya iya biya wa matarsa bukata to anan ya halatta amfani da magani in ya nemi shawarar likita maganin da zai ƙara masa ƙarfi ya zama noma rayuwar shi nan kuma dan kai ya shiga hakkinta amma lafiyar ka kalau ka je abokanai suna ta zuga ka suna baka kwayoyi wani duk wata kwaya komin tsadarta in dai na wannan harkar ne zai je isiyo ita zaftar da yar mutane wannan ba daidai bane kun fahimci wannan to amin yanzu za ki ƙara addu'a ta biyu kuma akwai kuma masu shan maganin mata su ma ba a ce Allah ji malam ba akwai masu shan maganin mata to ku ji tsoron Allah mata da kuke zuwa ku sha maganin mata ku hana maza bacci ta je ta sha magani ya fitar da ita daga normal sha'awarta na ɗan adam ku daina rayuwar auren ba wai wannan ne kawai ba shi abin da ake so sa'atan fasa'a kana sha'awa kana bukata kai baka da bukata a je kowa ya harkarsa amma mata yau ba inda ake cin kuɗin su irin maganin mata ta sai da gadanta ta bangare dan gadan mijin fa ta bangare shi ta je ta sai da shi wa kafinta dan dan dan, dan kwabet din da aka yi mata ta sai da shi ta sai maganin mata kullum miji baya iya bacci sai dai ana tashi tashi na gaya maka tashi tashi tashi tashi tashi a'a ba zai yi ba a bashi ya huta dabba ne shi ko doki ne shi ko jaki ne shi yaya za ku rinka zuwa kuna shan magunguna ku din ba a daidai kuke ba ku rinka fitar da mazajen ku daga halittar da Allah ya yi su har a zo ana yarfa namiji bakar magana gafara da Allah kai kuma kai namiji ne ma ka zo ka abin nan mata ba take ga mijinta haka sai wai yana cikin haushi irin an gaya masa bakar magana alhali ita ma ba a daidai take ba da aka shan maganin maza na muku bayaninsa wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba duk abin da ya kai akwai cutar da ɗaya ɓangare haram ne duk wacce ta je ta sha wani maganin mata da sunan mallaka da sunan a sa miji kullum yana makale da ke kin fidda shi daga hayyacinsa ko bai da sha'awa sai an sa shi ya kusance ki a fidda shi a hana shi sakar bai da hutu a ɗakin ki na rantsi da Allah zalunci ne wannan ko ku ji daɗi ko ba ku ji daɗi ba ko kun yarda ko ba ku yarda ba Allah ya muku afuwa Allah ya mana afuwa to waɗannan su ne abubuwa na ƙarshe da za mu tsaya a kansu shine ladabin haihuwa shi kuma wannan namu karatu akan haihuwa da ɗaukan ciki ko to ya kamata ma'aurata guda biyu su kula da ladabi na haihuwa miji ya kula da kula da bangaren sa me nauyin da yake kansa in matarsa tana da ciki sannan ke ma kuma ki sani menene abin da shari'a ta ce ki ki kula da cikin ki waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske an ce ba a so namiji a cikin ladaban haihuwa ba a so namiji abinda matarsa ta haifa ya nuna ya fi sha'awar namiji sama da ya mace ma'ana wato Allah ya sura farahahu bil zakari wa husnahu bil unsa kada ya yawaita wai mace ta gama wahalan naƙuda ta haihu maman bebi me aka haifa ya mace ya yi ta fushi daga nan in ya fita daga asibitin nan ba zai sake dawa ba kudin dan gadan asibiti da kula da ita da waye ya daina zuwa kin san me hana shi zuwa an haifa masa ya mace haram ne wannan kada ita kuma mace ita namiji take mace take so ta haifa sai Allah ya kawo da namiji ana saukewa yana jariri ana cewa me aka haifa ana ce mata da namiji ne kuma ita mace take so ta nuna baƙin ciki akan me yasa ta haifi ɗa namiji ba ta haifi mace ba haram ne shi ma wannan sannan abu na ƙarshe a wannan malamai suka ce cin fuska ne rashin godiyar Allah ne mace ce wata tara tana ɗaukan ciki ta gama wahalar naƙuda lokacin da take wahalar naƙuda fa kana shagonka ka ce a yanka maka balangunka na yamma wallahi wani matarsa tana naƙuda yana ana yanka masa tsire da balangu yana ci lafiya lau yawanci ba sani ba ko kuma matarka an kai ta asibiti yawanci wasu mata da daddare su haihuwa da wahala namiji fa ya ki bacci dan an kai ki gadon asibiti ki duba bala'in da kike fuskanta lokacin da zaki haihu ana ta waya ana cewa to yaya ake ciki tana ta nemo su tana ta je kaza har yanzu ai bata sako ba ta fashe a'a bata fashe ba a'a wai goganki yana zuwa daman tun da baki nan kafin ya karaso zai tsaya bakin titi a yanka masa tsiransa na dubu biyar ya biya shagon madara ya siyo madararsa lafiyayya ta dubu uku ya nemi ruwansa mai sanyi ya shigo ɗakinki yana alhamdulillah alhamdulillah sai ya ɗan buga waya kuna yaya kun isa asibitin eh wallahi ko asibitin wani baya zuwa ya zauna ya ci tsiransa ya more ya haɗa da madara ya more ya sha ruwa ya yi gyatsa in yana shan magani ya sha maganinsa kawai sai kwanta ya rufe kofa ya saki fanka cewa zai in duk abin da ya faru da asuba a mun magana to yanzu mace ta gama wannan abin kawai kuma kana zuwa wai sai ka ga abin da ta haifa wai ba shi kake so ba kuma wai a fuskarta wai ka nuna mata kana bakin ciki ne za ta haifa maka ya mace wannan rashin addini ne wannan rashin addini ne shi sa kullum mata na gaya muku mata wallahi ku zaɓi zaɓin annabi manzo Allah ce ka nemi mai addini na kuma gaya muku an ce mai addini ba ana nufin dole malami ba amma ko yaya wanda zaki aura ko wanda zaki aurar da yarki ku binciki addininsa idan yana da addini za ku samu saukin rayuwa da shi ba zai ba ku ciwon kai da hawan jini ba to kada namiji ya rinka yawaita nuna bakin cikinsa ko farin cikinsa akan wani abu in nace farin ciki ma'ana yana farin ciki tunda namiji aka haifa masa amma da mace ce kuma zai bakin ciki a'a malamai suka ce la yadri fi ayyihim alkhair wal baraka bai sani ba a cikin bangaren guda biyu yaya mata ne suka fi albarka ko kuma yaya maza ne suka fi albarka sannan kuma mun gaya mana mun yi bayani akan ladabban ya za a yi wajen haihuwa wajen yi wa yaro suna da daukan sadda yi masa taniki da sauransu duka da sauransu duka wannan abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma abu na ƙarshe shine saki lalle namiji ya koyi yaushe ake sakin mace wannan shine abu na sha biyu maza fa suna kuskure suna sake matansu a lokacin da bai kamata sake su ba wasu mazan inda za su sake mace ma ba su iya ba ya ɗauka kawai da ransa ya ɓaci sai zo ce ya sake ki ba haka bane ana yin saki amma Allah baya son saki na farko dai malamai suka ce shari'a ba ta so mutum ya saki matarsa min gairi zambin haka kullum ka sake ta ba tare da wani abu ba to kuma yau ana yi haka kullum da zaman lafiya da ladabi da biyayya da komai ba abin da kika rage masa ashe a yawonsa a facebook ya je ya haɗu da wata ko kuma wani abokinsa ya kawo masa wata kin san abokane sai aboki kawai sai zai ɗauko maka budurwa ya ce gashi shi fa bai ƙara ba amma ana cewa ka ƙara na maka mata haka aka samu wani kes a garin nan wata yarinya sun samu zamani da mijinta mijin ya zo yana bayani ya ce abokinsa ne kawo masa mata na ce kai kuma kai kuma kai kuma neman mata kake sai abokane za su kawo maka ya za ka zauna lafiya da matarka alhali kana jiran aboki zai kama kamata bukata kake yi ce masa kai kana so yaya namiji bai nuna ina bukata ba aboki kawai zai je kawo masa wai mata ya aura duka waɗannan kurakurai ne da mutane suke aikatawa akan harkar auratayya to sai kiga aure ya zo ya rabu haka kawai kace tashi ki tafi na sallame ki ba uzuri ba a so halal ne ka sake mace amma ka tuna in yarka ce da ka aurar da ita haka kawai dare ɗaya miji ya ce ga takarda na sallame ki tafi manzon Allah ya faɗa a hadisi duk wanda zai aikata wani abu a cikin ku to ya rinka tuna cewa wannan abin in an yi masa zai ji daɗi abu na biyu ke uwa karki rinka kashe auren yarki ko ki nemi kashe auren yarki haka kurin miji bai cutar da ita bai mata komai ba saboda kawai wani saɓani naku na can na gefe ku ta ku hana ‘ya'yanku zaman aure kuma ku ji tsoron Allah ku kiyaye abu na uku akan attala suka ce haram ne mace ta matsanta wa mijinta ta kai shi bango ta sa dole sai ya sake ta haram ne mace ta rinka yi wa miji kora da hali tana so su rabu ta kama masa rashin kirki da rashin mutunci haka yau da yawa daga cikin matan zamani wasu suke yi tana so ku rabu ba za ta ce ku rabun ba sai ta rinka yanka maka tsiya kai da kanka za ka ce wance tafi na haƙura to wasu kan ma wani ya ce wallahi malam takardar ta ta yago fara sol da biro ta ɗauko ta ɗora mu ta ce bismillah idan wance sai ta kira sunan uwarsa ba uwar miji ta ce in wance cikin halal ta yi ta haife ka rubuta min takardar ta yanzu dan Allah kina da hankali ke wannan akwai wanda biyo shi ta yi ta ci kwalarsa ta shaƙe masa wuya a sauran ƙofar gida ki sake ni ta ce wallahi ba zan sake ka ba sai ka sake ni yau ga mijin yana cewa a sake shi an ki a sake shi ki sake ni ta shaƙe shi ya shaƙu ya ce je ki ɗauko takarda da biro da yake ba ta da wayo sai ta sake shi da ta ɗauko takarda da biro daga nan ya wuf ya shiga mota uku ya tafi abunsa da ya zo dawowa ya dawo mata da kajinta lafiyayyu a'a har da wahala kuma ka na gode ashe kana so za ka ta manta ta manta haka kuke ai akwai rauni duk wanda matarsa ta addabe shi ta gallabe shi ya rinka shigowa da yan ledabar ya ga aiki da cikawa dan ledabar haka ne ko baka bane yawwa to a rinka kula da ku ku daina yin abin da sai kun matsanta wa miji ya saka in kai dan halal ne ka sake ni an kawo min kisis na aure da mata suke da fitina irin wannan na yi faɗa na yi faɗa wata da aka kawo ita kamar in rufa ta da duka nace ba ki da hankali yadda aure yake da tsada yanzu maza tsada to mata ne suke arha su malam su mata duk inda suke su ba su yadda a ce mata suna arha ba su a yakan da ka gan su cin nan a matsayin ne ai kasuwa ne ai wai ba dama an isa to ya za mu yi kuna da tsada eh kuna da tsada yanda matan nan suke da tsada da wahalar aure gaskiya ne wallahi Allah ya saka da alkhairi ya za ki zo kina cewa sai an sake ki kin ta kwamsa masa wani abu in yayi magana wai me yake damun ki sai ta ce saki nake so haramun ne wannan manzo Allah ya ce ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba komai ba uzuri ba dalili wallahi ba za ta ji ko kanshin aljanna ba ya ce kanshin aljannan nan ana jinsa ne tsakaninka da aljanna tafiya shekara ɗari biyar da haka mai kitififi mai surutu mai fitina a matsantawa miji sai ya baki takarda ki taimai bala'i kina cewa ya sake ki ki sani in dai babu uzuri a shari'a karɓaɓɓe kika ta matsantawa sai ya sike ki ya sike ki to ba za ki ji ko kanshin aljanna ba ina fata ana fahimta sannan shi miji ba a yin sake koyaushe ya sake ta tana cikin tsarki ki gaya wa mai gidanki in zai sake ki in dai sakin sunna ne to kina cikin tsarki kamar ya sai ya bari sai matar ta yi al'ada tana gama al'ada bai sake kusantar ta ba to a lokacin ake saki wannan shine wato saki mai kyau wanda shari'a ta yadda kuma babu wani idda mai tsawo to amma me mace namiji ya kusance ta watakila da juna biyu a jikinta to ya sake ta yuksha an yutila alaiha al'idda ana jin tsoron kar ya tsawaita mata idda yanzu sai ya sake ki ashe kina da dan sabon cikin ki na wata ɗaya wata biyu kina jiran jini wata ɗaya bai zo ba kina jiran jini wata kina jiran ki idda sai ga ciki ya fara girma dan Allah bai yanka miki aiki ba to ababin tausayi ba wai haram ne ba wai kuma in an sake mace tana da ciki bata saku bane ta saku amma qur'ani yace fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda ko dai a bari dab da za ta haihu an gama wahalhalun ciki sai a sake ta amma ya zo ya sake ki da cikin wata biyu baya kawo madara baya kawo abinci kuma kina dauke da cikinsa shi ya hana kike aure kuma ya kore ki a gidan shi kuma baya ciyar da ke mazan yanzu in mutum ya saki mace da ciki ba sa ciyarwa ban sani ba alƙalan ne ma suke ɗaure musu gindi ko ba a kai su ko kuma ana ɗaure saboda wannan laifin to shi yasa ba a son namiji ya tsawaita wa mace idda to mijinki idan zai sake ki ko in ce mijinta idan zai sake ta to ya sake ta bayan ta samu wato tsarki abu na biyu tsarkin da bai sadu da ita ba abu na biyu ya mata saki ɗaya kar a yi biyu kar a yi uku a yi haƙuri a yi ɗaya duk bala'i yi shi kai wa kaza kaza kaza sai ce to ya sake ta saki ɗaya to ɗaya kenan akwai saura nawa biyu amma namiji ya zo yana cikin fushi ya sake ki saki dubu ɗari uku da da sittin da bakwai da ɗigo bakwai a'a haba alaji kuma yawanci mazan nan idan sun yi sakin fada na sani suke yi wani mutum ya maza ya dakura mini ya matsanta mini waya yake malam an samu matsala me ya faru wallahi malam ni dai ina son matata na ce to ciya nayi baka san ta me ya matsala wallahi malam an dai samu matsala yanzu ya za a yi ni wallahi wai wai ashe na suke ta na ce kamar yaya na ce kira ta aka kira ta ta ce malam ya mun ɗaya ya mun biyu ya ta ce malam kullum bakinsa in na masa abu zan sake ki za ki bar gidan nan sai in sake ki wallahi wallahi sai in kore ki zan sake ki akwai mijin da shi kullum barazanarsa zan sake ki zan sake ki zuciya ta ɗebe shi ya je ya loda mata ukun ya manta tana gamawa yana gama mata ta ce to baban ummi yau kan an gama ya ce me ta ce na uku kai wallahi a'a na fasa waɗannan wanda na yi na fasa su kun jahilci wai namiji wai sai ce wai ya take ki bayan shekara biyu shekara uku wai idan ya ga sake uku ne wai sai ce wai to wai ya fasa wai na bayan ba na ce ku rinka tsoron masu ilimi ba ku rinka tsoron masu masana ba to wata mata ta ce wallahi malam ayi hakuri ni dai a lissafi na saki na tsakani da Allah mijina ya min ya fi tara i wallahi mala wallahi mala ka tace ta ce ya mata ya fi tara nace kina ina tace mala muna tare mana da yaya da zuri'a nace inna lillahi wa inna ilaihi tace malam kar kai wani bincike na gaya maka saki nace sakin yaya ake yace shi wane wane ya sake ta tace wallahi yana dawa yana dawa da daddare tace kawai sai sai ce ke sai ce ke da Allah taho da Allah ta ce ni kuma sai da biye shi wani karatu ne dai ta ji ta ce yau daman ashe haka ne ta ce ya fi tara wannan fatawar da aka min na daɗe ina ta jujuya na ce to yanzu ya za a yi a kashe auren nan kar a kashe shi ya za a yi matacce ne to amsa dai sai baɗi zan ba ku amsa ya na gaya musu insha Allah Allah ya sa muku albarka Allah ya sa a dace akwai abubuwa masu ɗan daɗi wallahi waɗanda suke suna abin nan gashi kuma lokaci ya riga ya kure wallahi jirgin mu ya gama shiryawa yana nan a airport yana jira a wani airport kumo airport insha Allah ta'ala barin dakata anan insha Allah ta'ala saboda kurewan lokaci kuma da fatan Allah madaukin sarki ya sa mana albarka kafin na rufe mu zo kan tambayoyi da kuma gabatar da bakinmu da suka zo mana daga Kano akwai wani albishir da nake so zan yi muku da ɗaya daga cikin ɗalibai Allah ya mata a ta samu daga ƙasar America. Muna cikin wannan karatun shekaran jiya idan za ku iya tunawa na yi bayani cewa akwai wata daga cikin 'yan hizba wacce take ita ce telan mu ta mata marayu. Telan mu ta mata marayu. da muka zo za ta yi mana ɗinki sun mana ɗinki ɗaruruka na marayu kamar yadda kun gani dai mun raba to shikenan sai na ce mata to nawa za mu ƙara tunda yanzu komi farashi ya ƙara baba tinubu ya ce a kula da najeriya al'amura sun sama sama kowa ya kama jikinsa ta ce ita ba abin da za a ƙara ta kira telolin na ƙasan ta ce ko taro ba za a ƙara ba tun da dai ɗinkin marayu ne malam kawai abin da aka bamu bara a bamu bara nai nai na ce a ƙara mata kuɗi ta ce a ashe bayanin nan da muka yi akwai wata baiwar Allah mai suna hajiya Aishatu daga ƙasar Amerika duk wannan karatun da muke a gaban su ake suna nan mata da yawa a ƙasashen duniya su kuma zuciyarsu tana makale a nan suka ce malam kana ɗauke mana kewa wallahi shine ta ce wannan mata wannan mata a matsayinta mace matar aure kuma mace kuma ta shiga hizba sannan kuma tana da sana'a bata zaman banza ba kuma aka zo aikin da'awa ta ce ta ba da gudunmuwarta ta ce to a yi mata albishir a gaya mata bayan sallah za ta sai mata sabon keken ɗinki Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi ku yi hakuri ku yi hakuri ku ji abin da muka yi da ita yawa shi kun ga wannan abun yana da albarka yanzu kun ga dan Allah ita wannan matar ta yi ko ni ban sani ba kawai naga tana ta kira ana kira naga lambar America ta ce mu ne ɗaliban ku daga America Allah shi kara basira Allah ubangiji ya taimaka muku cikin irin wannan iyaka aiki da kuke da ba mai inganci da tarbiyya musulunci especially kan amata masha Allah da yaran da iyayen da kakannin mu gaba daya gaskiya muna follow sosai ina sauraron ku sosai masha Allah ku ma na gani kawar kalla masha Allah an yi rabon kayayyaki sakamfa da makaroni masha Allah da ijabai na yara kuma mun gani sosai mata suna iyaka kokari har da mazan ma amma iyayen mata na iyaka kokari insha Allah na gani kuma a cikin yanzu ba akwai matan da take kula da dinkin marayu insha Allah hankali ya kwanta ina neman al'umma zan yi alkawarin a saya mata tela kare saboda ta kyautata wannan mai taimako da take mai albarka insha Allah na gode sosai a gaya musu yara ɗalibai kuma da marayu da da iyayen mata da maza gaba ɗaya su samu addu'a eh hajiya aisha da zuriyarta da duk dai kulli musulmi Allah mun sai kara mana albarka ina ina neman wani addu'a Allah biya mu bukatun dukkan alheri to Allah ya masa albarka ita wannan mata daga daga daga kasar America ku tsaya inda da gaya muku ai bayan ta gama wannan ɗin sai ta ce a bata account na asusun taimakawa marayu ta turo da kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin ta ce wannan a yi wa marayun nan ɗinki shine kuka ga an ɗan taimaka an daɗa ƙarawa dan da ai mun gama muka ɗan daɗa ƙarawa to a yi mata addu'a yanzu wannan ‘yar uwarku ce mace musulma Allah ya mata arzikin aure ta tafi Amerika, tana Amerika ƙasar Amerika bata daina bin addini ba, tana ƙasar Amerika bata daina sauraron malaman addinin musulunci ba, ke ku kina nan inda ake wa'azin ba kya zuwa. To wannan baiwa Allah a mata addu'a Allah ya mata albarka, Allah ya saka mata da alkhairi, kuma Allah ya shirya mata da ‘ya'yanta, kuma insha Allah ta'ala bayan sallah na tabbatar za ta neme ni in ta huta za a ce wannan keke ban sani ba ko mu ajiye keken sai baɗi ko kuma aiko shi ko ya za a to za a turo ita ita shugaban yan hizba a wannan to ai hakuri shugaba ki hakuri yayi subutar baki wallahi ba shugaba bace ba ita ita mai shugaban teloli na marayu muna miki albishir ita haka bata san wannan ba sai yanzu dinnan da ta ji kin ga aikin alherin da kika yi Allah miki albarka ita ce malam mata mata malam dahiru da'awa to Allah ya mata albarka bari in gaya muku wani tsoron Allahnta kun ga mun yi wa ta yi wa marayu ɗan ruka ɗinki ko to ita kanta ashe a gidanta akwai marayun da suka riƙe birjik daman gidanta duk kuma ba inda ake aje marayu in gidanta wallahi matan nan ta kasa buɗe baki ta ce mini malam a gidana akwai marayu a yi musu ɗinki wallahi ba ta yi ba sai da aka gama ta zo take min magana ta ce malam to gashi dai an gama kuma marayun gidana a gabana a gabansu ake wannan ɗinke-ɗinken suna nan dai kuma dai su ma dai ba a yi musu ba na ce yanzu da marayu a gaban ki baki faɗa ba sai shiru take baka to insha Allah na yi alƙawari bi idnillahi ta'ala waɗannan marayu na ta zamu ɗauki list ɗin su kuma su ma insha Allah za a yi musu wannan ɗinkin da ikon Allah eh da ikon Allah so bari mu dakata anan insha Allah sai mu yi abu na gaba wanda zamu tashi insha Allah وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته